من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم zan kuma kan karatunmu na motsa inda muke da al'amalu fi sahabi حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس wannan hadisi imam malik ya rawaice shi wajen zuhri ibn shahabin shi kuma ya rawaita wajen salmatu ibn abdurrahman ibn auf shi kuma ya rawaita wajen abu hurairata sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna adakum dayanku idza qama in ya tashi yusalli zai yi sallah ja'ahu shaytan sai shaytan ya zo masa falabbata alaihi sai rikitar masa da sallarsa hatta la ya daya kam sallah har ma ba zai san nawa ya sallata ba sai za waje da zalika ahadukum idan ɗayan ku ya ji haka ya samu haka a cikin sallarsa fal yasjud sajdatayn huwa jalis sai yayi ya zama mustankahu shaki kenan ake faɗa masa a cikin fiqhu wato sai yayi sajda biyu yana zaune yana zaune ya zama mustankahu shaki kenan حدثني مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى اني لانسى او انسى لاسن wannan yana daga cikin balaghiyat malik malik ya ce annahu balaghahu labari ya same shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisin da imam malik ya rawace shi ya zama balaghiyat malik domin tsakaninsa da mai hadisin shi malik ba sahabi bane ba tabi'i bane ba kuma shi tabi'u tabi'ina ne domin ya ga wanda bai taba ganin wanda ya ga annabi ba ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ansa ni nakan manta wato manta wurin annabawa ba mustahili bane tunda qur'ani yana fadin wa laqad ahinna ila adama min qablu fanasiya au unasta ko kuma yakan ce wato ubangiji yakan yakan mantar da ni abu li a sunna don saboda in sunnantawa mutane in abu ya same su حدثني مالك انه بلغه ان رجلا سال القاسم بن محمد فقال اني اهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم ابني امض في صلاتك فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي wannan hadisi na gaba wato ko asari imam malik ya ba da labari annahu balaghahu labari ya same shi anna rajulan wani mutum sa'alal qasim na muhammad ya tambayi babban babban malamin nan daga cikin malaman madina tabi'ai guda bakwai din nan wanda ake kensa sabatu hurin din nan qasim jikan annabi jikan sanna bakar yana cikin su ya tambayi qasim dan muhammad dan muhammad ibn al-bakari faƙala sai mutumin ya ce wa ƙasim inni ahimu fi salati ni nakan yi wahami a cikin sallata fa yaksuru zalika alayya wahamin ko yakan min yawa wato sai in sallah rasa nawa na sallata biyu ne uku ne hudu ne wahami yakan dame ni a cikin sallata yakan min kuma yawa faƙala da ƙasim sai ƙasim ya ce in da fi salati ka ci gaba da sallaka kurun ka rabu da shi wahamin fa inna walan yazhaba anka in ka biye masa ba zai ba zai barka ba hatta kan sare ba kullum sai ka ga sai ka yi sallah ka yi sallama ka juya wa anta ta kulu kana nan kana cewa ma atun salati ban ƙara sallata ba na yi sallama ban ƙara sallata na yi sallama ka rabu da shi ko to hana al'amalu fi ghasli yawm al-jum'a wannan kitabi ko qausi yana karantar da mu wankan juma'a wankan ranar juma'a حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابت- من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر إمام مالك يا رويت وانا حديثي وجن سميو بررن أبو بكر أبو بكر بن عبد الرحمن شيكو أبو بكر بن عبد الرحمن ya rawaci wannan hadisi an abi salihin as-samman as-samman wato mai sai da mai an abi, abi salihin shi ko samman ya rawaci wannan hadisi wajen abu huraira abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ittasala yawmal jum'ati duk wanda ya wanka ranar juma'a ghasl al-janabati irin yanda ake wankan janaba wato wanka na ibada da niyya summa raha sannan ya tafi في الساعة الأولى يتفي جمعا نن أساعة ساعة تفرقه فكأنما قرب بدنته za a bashi ladan wanda ya soke taguwa saboda Allah kamar raha fi sa'ati saniya wanda kuma ya tafi a cikin lokaci na biyu faka annama qarraba baqara za a bashi lada kamar ladan wanda ya yanka saniya sadaka kamar raha fi sa'ati salisa wanda ya tafi a cikin lokaci na uku faka annama qarraba kafshan aqra wato za a bashi lada kamar ladan wanda ya yanka rago sadaka rago babba mai manyan kaho kamar raha wanda ya tafi sa'atin rabi'a a cikin lokaci na hudu faka annama qarraba dujaja za a bashi lada kamar ladan wanda ya yanka kaza yayi sadaka kamar raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya tafi juma'a a cikin lokaci na biyar faka annaba qarra bayda kamar wanda ya yi sadaka da kwai fa idza kharaja al-imam to in liman ya fito daga gidansa ko ko ya fito daga inda yake koyi a masallaci don hudu ba ko ko ya fito daga cikin sahu a cikin masallaci ya zo ya zauna akan mimbari to sai mala'iku su nanna takaddun su sai su zo su ji su saurari hudu ba wannan hadisi ha eh lokacin biyar malamai malamai yadda suka ɗauki abin tun daga ghusl yawmin juma'a din nan shi wankan nan na zuwa masallaci ne wato yana zamowa akan mai tafiya masallaci kurum banda mace banda yaro banda bawa banda bako wanda juma'a bata wajaba akan su ba ko ko na yawmin juma'a ne na ranar juma'a ne to maganganun sai suka tabbata guda biyu ranar tana bukata a yi mata wanka ita kanta ko da mutum ba mai zuwa juma'a ba ne mutum ranar idi ce to lokacin sallan yana bukata a yi masa wankansa idan wani wanka ya samu mutum ba na ba na juma'an ba in ya yi shi ba zai wadatar da shi ga barin juma'a ba sai ya niyya ya shigar da na juma'an a ciki in lo in wancan wankan na wajibi ne to wannan lokaci da suka rarraba da wannan hadisin ya rarraba kashi biyar su malamai sun yi maganganu a kai wato imam malik ya ɗauka tun daga karyawan rana har zuwa lokacin da liman zai hudu ba wannan lokacin ne za a kasa shi kashi biyar wato idan mutane suna yin sallah karfe biyu ne to kowa ya riga ya sani karfe biyu ake sallah to in an ɗauki daga maganar imam malik cewa daga karyawa rana ake so mu littafi to wannan sai a kaskasa abin wato kamar shi awa awa awa awa biyu din shi za a kasa kashi biyar kenan wato sai ya zama minti minti nawa nawa za a kasa in an sa minti ishirin ishirin sau biyar sai ya zama minti ɗari da ashirin kenan shi ne awa biyu minti ishirin ishirin sau biyar to wato sai a in an kaddara haka ne kamar yana maganin imam malik din minti ishirin ishirin sau biyar ishi- minti ishirin ishirin sau biyar da minti hurhudu sau biyar kenan za a sa ishirin da hurhudu za a sa don ya ya cika ta ya zama ɗari da ashirin ɗin don minti ishirin ishirin sau biyar minti ɗari ne sai a nemo ko minti hudu sau biyar don ya zama ishirin to wato daga sha biyun rana kenan daga sha biyun rana duk wanda ya fito gidansa za zai tafi masallaci har zuwa a samu minti ishirin da hudu wannan za a ba shi ladan kan wanda ya sadaka da rakumi kenan daga wannan minti ishirin da hudu kuma har zuwa waɗansu minti ishirin da hudu za a ba shi lada kan wanda ya sadaka da saniya kenan daga wannan minti ishirin da hudu zuwa wasu minti ishirin da hudu ya zama awa guda kenan da minti goma sha biyu wato karfe ɗaya da minti goma sha biyu kenan to nan za a bashi ladan wanda ya yi sadaka da rago ya yanka rago ya sadaka daga nan kuma har zuwa awa minti wasu minti ishirin da hudu ɗin kenan wanda za su zama su ne za su zama ah, minti ya za su zama awa ɗaya kenan da karfe ɗaya kenan da minti ga goma sha goma sha biyu da muke da su ga kuma hudu talatin da shida kenan minti talatin da shida kenan to wannan kamar wanda ya ya bada ya yanka kaza To daga nan kuma har zuwa kamar wanda ya bada ya yanka rago daga nan kuma har zuwa wasu minti ishirin da hudu wato na ƙarshe dai shine na kwai din wato na na biyar kowane in an kasa minti ishirin da hudu sau biyar na farko kamar wanda ya ba da taguwa na biyu kamar wanda ya yanka saniya na uku kamar wanda ya yanka rago babba na hudu kamar wanda ya ba da kaza na biyar kamar wanda ya ba da sadakan kwai to daga nan kuma liman ya fito kenan wannan an ɗauka akan wanda suke yin sallah karfe biyu kenan in an ɗauki daga zawal irin na maganin imam malik wanda suke yan wanda suke sallah karfe ɗaya kuma karfe ɗaya suke sallah amma an ɗauka irin na imam malik ne daga zawal ɗin to nan kuma wannan awa ɗaya ne za a kasa ta kashi biyar har yanzu wato sai ta zama minti goma sha biyu biyu kenan minti goma sha biyu biyu kenan to wanda ya fito gidansa za shi masallaci tun daga sha biyu har zuwa minti goma sha biyu ka- shine za a bashi na taguwa ɗin wanda ya fito daga nan kuma daga minti goma sha har zuwa minti ishirin da hudu shi kuma saniya daga nan kuma minti ishirin minti goma sha biyu wato yadda zai zama minti talatin da shida kamar wanda ya yanka rago kenan haka sha biyu kamar wanda ya yanka wanda ya yanka kaza haka sha biyu na ƙarshe wanda ya yi sadaka da kwai wannan duka akan maganar imam malik akan zawal ne amma akwai waɗanda suka ce kamun a yi sal kamun zawal da awa biyu za a ɗiba ya ce domin hadisan su hudu ne suna da yawa wanda suka yi maganan maganan tafiya masallacin juma'a amma wanda aka dogara da su guda hudu ne waɗansu yi sun yi bayani da raha wanda yake nuna cewa rawahu abinda ake kansa rawahu abinda ya ɗauka daga daga ƙarshen daga zakiyar rana abin da ya kai dare shi ake kiransa rawahu wato akasin gudu wanda ya maraita to rahadin nan ya nuna kamar yadda imam malik ya fahimta kenan akwai wanda hadisin da yake ta'abiri da da wanda yake da tahajiri wato tafiya cikin garjin rana akwai hadisin da yake magana akan gada to hadisan da suke magana akan guduwu da wanda suke mag- magana akan rawahu to in an hada za a duba akwai bambanci tsakanin su wannan yana nuna kenan tun daga safe kamar yadda Ghazali ya nuna shi na ya ce tun sallar safe kenan za a dauka domin awoyin na na na, na falakiya ne ba na zamaniya ba shi imam imam Ghazali ce tun daga sallar safe to amma a wurin imam Malik shi tafiya da safe sallar juma'a makaru ne a wurin sa sai dai wanda zai tafi daga wani gari wannan kuma da ba a dora masa ba wato na falaki shi ai baya tashi minti 60 shine shine awa na falaki wanda awa goma sha biyu shine wuni awa goma sha biyu shine dare in an ɗau- in dare ya cinye wa rana lokaci dare ya zama yana da awa goma sha hudu rana tana da awa goma idan rana ta cinye wa dare lokaci sai rana ta zama tana da awa goma sha hudu dare na da awa goma wato akan wannan duka akan wuraren da suke akan wuraren da suke kusa da khattul istiwa muta wuraren da ba sa can arewacin Europe can wajen wajen wajen Norway wajen Ingila su arewaci ne wato can wuni yakan kankanta wani lokaci ainu rana ta yi yawa ainu ta kai wajen kusan awa goma sha takwas wuni guda kun sa aiko dare ya kai awa goma sha takwas dare guda sauran awa shida kurum ne zai zama rana ko awa shida ne kurum zai zama dare can kuma kudancin duniya har yanzu can wajen australia shi ma zai zama wajen haka ɗin akan samu wajen awa goma sha takwas wuni wata rana awa goma sha takwas rana wata rana a samu awa shida kurum su ne wuni in kuma an ƙara can gaba ma za a samu ya kasa haka har ya zama awa biyu ne kurum dare wata rana awa ishirin da biyu rana wata awa, awa biyu wani sama baya kaiwa haka can arewacin duniya can ta nesa da arewa da kudancin duniya ta nesa to maganan da malamai suke cewa awa goma sha biyu da dare awa goma sha biyu da rana in rana ta cinye a lokacin lokacin garjin rana rana ta cinye wato lokacin kusan lokacin shuka a lokacin ne rana take da yawa dare ya zama kaɗan lokacin hunturu kuma lokacin ne rana take ƴar ƙanƙanuwa dare ya zama yana da yawa to a wannan wurin ne to in an dubi wannan to sai a kasawa abin a a sa awa shida din na falakiya in an ɗauki na waɗanda suka ce kamun zawal a cikin mazhabin malikiya mutum ya tafi lokaci tun lokaci bai yi ba tun safe makaruhi ne mutum ya masallacin juma'a masallacin juma'a saboda juma'a ya zauna tun safe makaruhi ne don saboda za a ita za a bar aiki kenan wanda aka hana kan kar ai kama da yahudu wanda ba sa aiki ran asabar kar ai kama da nasara wanda ba sa aiki ran lahadi saboda aka aka karhanta tafiya masallacin juma'a tun safi aje a zauna wannan shine maganganun malamai akan tafiya masallacin juma'a imam malik da ya dauka tun daga wato na zamaniya din ne tun daga zawal ake lissafi kuma a auna mintocin da za a samu a kasa su kashi biyar wanda yake an riga an san lokacin da liman yake zuwa to sai ana tun daga zuwa lokacin liman da yake zuwa din nan sai a kasa shaka to idan liman yakan zo da wuri ne kaman karfe ɗaya ko kuma sha biyu da rabi to wannan sai a koma kan mutanen da suka ce kamun zawal da awa biyu shine za a rarraba kamun zawal da awa biyu shi za a rarraba a nan akwai فكأنما قرب بدنه فمن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة أكوي بمبنش ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا نن وند يسوك تاغوا يي صدقة sannan wanda ya soke saniya ko sa ya sadaka yake biyo bayan mai taguwa sannan wanda ya yanka rago yake bin bayan wanda ya yanka saniya wannan haka abin yake wajen hadaya da wajen sadaka babu khilafa amma akwai khilafa a cikin layya shin yin layya da yin layya da rago da yin layya da bijimi ko saniya da yin layya da taguwa wato raƙumi menene ya fi lada imam malik ya ɗauki cewa in layya ne yin layya da rago ya fi waɗannan duka lada saboda nassin wa fadaina bi zibhin azim dama lahiya ana yin sa ne saboda tunawan annabi ibrahimu lokacin da ya danne ɗansa zai yanka da umarnin Allah aka fanshi ɗan da wani rago ubangiji yana da yana da yana da raƙuma da yawa bai kawo raƙumi ya fanshe shi ba yana da shanu da yawa bai kawo saniya ya fanshe shi ba amma sai ya ɗauko rago ya kawo ya fanshi annabi isma'ilu inda rago saboda haka nassin mafadina wa bizibin azim sai ya zama shine ya dace da lokacin lahiya rago ya fi saniya ya fi raƙumi amma wajen hadaya raƙumi ya fi saniya saniya ta fi rago rago ya fi tinkiya tinkiya ta fi akuya taure tinkiya ta fi taure taure ya fi akuya wannan amma wajen hadaya ainihin akan duba wani lokaci da saniya wato da saniya da taguwa idan mutu- mutane bakwai sun rasa dabbobin da za su yanka mutum bakwai a haɗa su cikin saniya ɗaya ko sa ɗaya mutum bakwai a iya mutum bakwai a iya haɗa su cikin raƙumi ɗaya a cikin hadaya mala'iku sukan tsare hanyoyi na shiga masallacin juma'a suna rubuta mutane duk mutumin da ya zo a farko a lokaci na farko za a rubuta masa kamar ya yanka ya yi sadaka da raƙumi wanda ya zo a cikin lokaci na biyu kamar ya yi sadaka da saniya ya yanka saniya ya yi sadaka wanda ya zo a lokaci na uku kamar ya yanka rago ya yi sadaka wanda ya zo a lokaci na hudu kamar ya yanka ya yanka kaza wanda ya zo a lokaci na ƙarshe na biyar kamar ya yi sadaka da kwai to daga nan kuma liman ya fito kenan sai mala'iku da mutane su yi ta sauraron abin da liman zai faɗa na zikiri wato na hudu ba حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل مهتلم كغسل الجنابة وأن حديث إمام مالك يا رويته وجن سعيد بن أبي سعيد المقبري هو المقبري شيكو يا رويته وجن أبو هريرة أنه آه أبو هريرة كان يقول يا زمو ينا شوى غسل يوم الجمعة wanka ranar juma'a wanka ranar juma'a wajibi ne akan dukkan balagaggen mutum wanda ya isa mafarkin mata kan gusul janaba kamar wankan janaba imam malik ya rawaci wannan hadisi wajen sa'id ibn abi sa'idin sa'id ibn abi sa'idin malaman hadisi masu riwaya suna da malamai guda goma sha hudu wanda suke da wannan irin suna ta idun abi sa'idin daban-daban muhaddisi dukkan su ana karatun hadisi wajen su wanda domin su malaman hadisi dukkan dukkan rijalu suna sane da su daban-daban daban sun san sunayen su sun lissafa ta idun abi sa'idin a cikin malaman hadisi manyan malaman hadisi guda goma sha hudu amma al-maqburi wannan na, na, na al-maqburi ne mutumin da yake shine mai tonon kabari a zamanin sayyidina umaru shi sa'idun abi sa'idin saboda haka aka dangana shi ga makuburi mutumin da yake mai tonon kaburbura kuma gidansa kusa da makabarta yake a madina ana bi hurairata ya rawaci wannan hadisi wajen abu hurairah kana ya kulu yana cewa shi abu hurairah wasu liyamin jum'ati wanka ranar juma'a wajibin wajibi ne ala kulli muhtalimin akan dukkan baragagge kan wasu janabati akan wannan hadisi in an tafi akai babu wani magana to fa duk mutumin da ya je juma'a ya yi sallan juma'a bai yi wanka ba ba yi da sallah amma an tambayi imam malik aka ce masa algafatu malam shi wankan juma'a wajibi ne kamar wankan janaba sai ce a'a ba wajibi bane sunna ne sai aka ce algafatu malam muna samu a cikin hadisi ko ana ce wajibi ne kamar kamar wajibcin wankan janaba yace to ai hadisi ba kowane hadisi yanda yake zuwa da lafazinsa haka ake ɗaukansa ba saboda haka malamai shugabanninmu sai mu gode musu saboda tsamo mana al'amura na wanda suke masu wahalarwa duka sun kawo mana su da sauki saboda akwai wurare da yawa waɗanda an gani in lafazin hadisi ya zo ya ce wajibun to sai aka duba ta kowace hanya ba a taɓa samun wani sahabi ya saba yadda aka ce ba to wajibin ne kamar in an samu sahabbai sun saba a wani wuri ba su mai da shi wajibi din ba to sai ce wajibin wujuba sunani wajibi ne amma wajabci irin na sunna ba wajabci irin na farilla ba saboda haka lafazin wajibu yake da bambanci a cikin mazhabar malikiya da mazhabar hanafiya mazhabar hanafiya za su ce abu wajibin idan ba a kawo shi ma sai abu yayi a gyara yayi kyau amma cikin mazhabar malikiya duk abin da aka ce masa wajibin in ba a yi shi ba aiki ya ɓaci sai dai a cikin hukuncin haji hukuncin haji zaka ji an ce wannan abu kaza wajibi ne to in ka bar shi sai nuna maka abin da zaka yi sai aikin ka ya kyau abu wajibi ne amma a nuna maka ga yadda zaka yi ka gyara to a cikin mazhabar hanafiya haka yake amma a cikin mazhabar malikiya in an ce wajibun kaman farilla yake ba bambanci sai dai a wurin hukuncin haji za a ce kwanan muzdalifa wajibi ne in ba kwana ba sai a yanka rago kaga an gyara kenan jifa wajibi ne in ba jifa ba sai a yanka rago an gyara kenan amma ba wani abin da ake ce masa wajibi ba a kawo shi ba aiki yayi kyau cikin mazhabar malikiya duk gaba ɗaya sai da cikin hukuncin aikin haji amma a cikin mazhabar hanafiya in an ce abu kaza wajibi ne za a samu yadda za a aiko an bashi wani lokaci sai ya zama wujuba sunani to nan an ce wajibun wanka ranar juma'a wajibun wajibi ne ala kulli muhdalim akan dukkan balagagge kamar lil janabati kamar yadda wankan janaba yake wajibi wato akan in an tafi kan zahirin wannan lafazi to duk wanda bai wanka ba je juma'a ba shi da sallah to amma tun da yake an zo an tambayi sahabbai kamar suna na Aisha banda dai Abu Huraira kadai sauran sahabbai duka an tambaye su maganar wankan juma'a sun ce a'a ba wajibi bane saboda akwai hadisin da yake cewa wankan juma'a in an yi shi ma dalla abu ya kyau in ba a yi shi ba shikenan domin da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da in ya shigo masallaci gumi ya ya dauki sabbai sun dauki gumi ba su da riguna sosai a lokacin suna rigunan su na na sufi ne in sun yi gumi sun je sun yi aiki sun dawo sun yi gumi rigar su tayi datti to duk masallacin baya da tsawo sai ya dauki karni to manzo Allah daga nan yace to jama'a duk wanda zai zo juma'a kullum sai yayi wanka ya shafo turare sannan ya shigo juma'a don manzo Allah ji dadin in ya shigo masallacin warin dauda da warin gumin waɗanda rigunan sufi ba zai dame shi ba sai Aisha ta ce daga baya sai aka samu yalwa riguna sun ishi sahabbai ma'aikata da barori da bayi da masu aikin lada sun samu ba kowa ne yake zuwa aiki ba to warin yayi sauki saboda haka yace to yanzu kafin an yi wanka da kyau ya fi kyau in ba wanka ba shi kenan saboda haka wankan juma'a sunna ne a wurin dukkan mazhabobi amma hanbaliya akwai inda aka ce wajibi din ne kamar mazhabar Abu Huraira amma wurin ahlus zahiri mutane da abu zahiri dole wankan juma'a wajibi ne a wurin su kan wankan janaba har yanzu حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعه وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل إمام مالك يا رويت وانا حديثي وجن مالمي ابن شهاب وتو الزهري شيكو يا رويت وانا حديثي وجن ببن مالمي سالم بن عبد الله جيكا سيدنا عمر سالم annahu salim ya ce qala ya ce da kana rajulun wani mutum ya shigo min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo almasjid masallaci yawmul jum'ati ranar juma'a wa umar yaktubu wa umar ibn khattab yaktubu sannan sai na umar ya zauna zai hudu ba fa qala umaru da umaru ya ga mutumin ya shigo sai tambaye shi ayyata sa'atin hazi wani lokaci ne wannan lokacin yana so ya zarge shi ne wato yana daga cikin manyan mutane ba zai zo masallaci ba sai lokacin da za a tada iqama za a hudu ba tada iqama shine ya tambaye shi wani lokaci ne yanzu lokacin da ka zo masallacin nan yana so ya zarge shi akan rashin zuwa masallaci da wuri gashi har liman ya shigo ya zauna akan mimbari za a hudu ba sannan zai shigo masallaci to shine yake so ya zarge shi anan to za mu aje anan sai mun sake dawowa insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'mur wal fatihil lima sabaqa nasir al hakim al hakim wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتح